الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يردل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا نقوم ندري نشأ لقوة رمضان hijira manzon tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga garin makka zuwa madina shekara 1447 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu a ci gaba da karatunmu da muka saba gabatarwa a kowace rana a wannan masallaci na usman bin affan dila fada a kowace rana muna cikin wannan tsura mai albarka suratul an'am inda muka yada zango a jiya a aya ta 43 ina jin ko da hudu ko yau insha Allah za mu tashi aya ta 40 da nawa ne da shida in jiya mun tsaya da biyar za mu tashi da shida insha Allah Allah ta'ala ya ganar da mu sai Allah ramma قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Ubangiji ta'ala yana ba mu labari dangane da ainihin mashurakai da yake ƙalubalantar su akan karyatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma karyata alkur'anin gaba daya da kuma rishin yarda da ubangijin da ya halitta shine Allah da za a bautawa Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu ya Muhammad arahaytum ku ba mu labari in akhadha Allahu sam'akum dalili da wannan saban naku da Allah ta'ala zai rike jinku ma'ana Allah ya taushe jinku Allah ya ga dama ya da mutum kurma akwai wanda ya sai hana babu shi bai ya sai hana ya zama ba da kan shi kun ba wanda ya sai hana Allah ya dauke mai jidin to Allah ya ce ku babu labari da Allah ta'ala zai amshi jin da ya ba ku wa abu saraku da Allah madaukakin sarki zai amshe ganin da Allah ya ba ku da yawa waɗansu mutane an haife su da idan suna gani kiri-kiri kiri da buzu suna kallon komai amma a ƙarshe sun koma makafi wasu an halarce su suna ji amma Allah ya amshe jin wani kuma daman da ya zai duniya ma baya ci wanda ya zai duniya ma baya gani to wanda yake ganin yake ji Allah ya ce ku ba mu labari da Allah madaukakin sarki zai yi nufin in akana Allah sam'akum wa absarakum ya rike jin ku ya zaman to ka zama kurma ko ya shafe ganin ka ga idan kulkuru amma baka gani wa khatama ala qulubikum da Allah zai ga dama ya rufe zuciyarku ya zamanto duk abin da aka faɗi baka fahimta malamai suka ce idan Allah ya rufe zuciyarka sai ka zamanto wawa ka san idan mutum ya haukace ko bai ya fahimta dade yana ganin ma kuma masu hankali duk ne mahaukata abin da ake shi duk ababai ne to Allah da zai rike jin da ganin da fahimtar da hankalin mutum ya wawance ya zama ba shi da hankali Allah yake tambaya man ilahun gairullah ya ci kumbi wa kuke da shi wani Allah da ya isa ya dawo muku da jin ya dawo muku da ganin ya dawo muku da hankalinku idan Allah ya amshi idan Allah ya sa mutum ya zama mahaukaci duk duniya an ba Allah so ba zai hankali ba haka idan Allah ya sa mutum ya zama makaho duk duniya su taru su sa mai hasken ido ba zai gani ba ba wani ƙasa zaje a su ido ko akwai ɗan cana akwai kamfanin da yake kirkira ido ba za a iya saiwa makaho duk duniya akwai shi ji akwai kamfanin da yake kirkira ji Allahumma ayya baka ido na roba a saba amma ba ganin ana yi baka kunne na roba ga gada kunne balam-balam amma baka ji ana yi maka haƙora idan sun karye a maka na kashi har ka rika cin kashi da su ko ba haka ba Allah ya ga dama ya shafe jinka ko ya shafe ganinka ko ya ɗauke maka hankali duk duniya da tarba wanda ya sai dawo maka da su sai shi Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta yi man ilahun gairar ladikun biyi wa kuke da shi wani Allah zai zo muku da wannan babu sai Allah ta unzur da haka ku diba ku gani ku saurara kaifa nusarrifil ayat ta kaka muke jujjuya ayoyi daya bayan daya mu ka muku wannan ku ƙaryata mu ka muku wannan ku ce muku yarda ba summa hum yasdifun amma sai aka waye gari duk ayoyin na Allah kafin sun kasance suna kawar da kansu suna juya baya ba sa imani sai Allah madaukakin sarki ya ce قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji ta Allah ce kulka gaya musu a ra'aitum in atakum azabullah ku ba mu labari da za a ce Allah ya zo muku da azabarsa da za a zo muku da azabar Allah azabar Allah ai tashi hankali ce mana wai wai wai wai wai ai zazzabi kadai Allah in yi zarbe ka da shi wallahi ka shiga uku shi kadai azaba ne ka yi rasa inda zaka sa kanka idan Allah ya ga dama ya turo maka ciwon kai ko ciwon yatsa ko ciwon haƙori ko ciwon kunne azabar Allah nau'i da wani talauci wanda Allah ya ga dama sai maka azaba da shi dan gajeren nan wallahi komai ka buga shiru ne kuma kowa ya hana ka ka rika jin haushin mutane kuma gashi baka da shi Allah ya ga dama ya azabtar da kai da talauci kawai ko ya azabtar da kai da hasada wanda kuke tare kawai ya sa kaya masu kyau suka ji abin bai ma ba ya za a ce wani ya yi wannan ɗinki kawai ka rika cika kana batsewa in ya sai sabon abin hawa sai ka da abin bai ma ba idan ka lori sabon gida ka tawa da yake je kawai sai ka ji kai hankalinka bai so ba sai ka azabtu kuma ka saka hana ba shi mai hasara ba yana zaune zai gauri ya wuce sabon wata a ce waye wani a ce wani ne sai ce muna nan muna nan wai bakin cikin shi shi wai za ta je ta zama babu yana nan yadda bashin kai ma za ka dawo kuma da gaske yake shi alashi manufar to azabar Allah ‘yan uwa kala daban-daban ce a rayuwa balle a kai azabar Allah wanda mutum ya sami ta dalili da kushin Allah to wannan kuma ba ta musaltuwa balle a kai azabar da Allah zai wa mutum a cikin kabari ka je wa Allah da baibai ba tauhidi ba aqida ba sunna sai bidiya sai shirka ga Allah to irin abin da za ka ci karo da shi na azabar Allah baya da misali balle a tashi ranar tashin alkiyama baka daga cikin mumine baka daga cikin salihai baka daga cikin musulmin kirki kana nan harkar fasikanci zalunci shirka bid'a duk hannunka dubu dubu a ciki ai irin azabar da zaka ci karo da ita ranar tashin alkiyama ba ta da misali shi yasa Allah ce ku ba mu labari idan atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku bagtatan kwazam dama ita azabar Allah ai ba wani sin ake ma ba a ba a gaya maka lokacin zuwanta za ta zo maka ne baktatan au jaharatan ko ta zo maka ma kiri da muzu gaba da gaba gadan gadan kana gadanta duk duniya ba wanda sai kare maka ita da haka Allah ya ce hal yuhlaku shin akwai waɗanda suke halaka idan azabar Allah ta zo illa alqawmu zalimun sai mutane waɗanda suke azalime su ne duk lokacin da suka taba Allah in ya wuce idan azaba ta zo ta halaka su zamanin adabin mu alaihissalam Allah ya azabtar da duniya da da wando fara duniya gaba daya ba Nijar ba ba Afirka ba duk duniya ce gaba daya aka halakar da ita da ruwa Allah ya sa ruwan sama ya sauko na ƙasa ya bulbulo ba waɗanda suke saura sai ƴan kaɗan da suke cikin bato na annabi nuhu alaihi salam ba mutane ba har dabbobi dabbobin duniya na gaba ɗaya ba wanda ya saura komai sai namiji da mace shi ma Allah ne ya mishi umarni yace fasluku fiha فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قال نبي نوح يا جماعة شريا باتش yanzu Allah sai ya rabu Nuhu daban batan an yi shi mai etat etat akwai gurin da za a je nau'i irin na raƙuma da shanu akwai inda za a je tumaki da awaki akwai inda za a je irin su kaji da zabi akwai inda za a je ƙananan tsuntsaye an gane haka aka yi shi akwai kuma gurin bil'adama to yanzu sai Allah ce mishi fas luku fiha min kulli zawjayn sunaini da bala'i ya kai bala'i duk wata halittun duniya taruwa suka zo suka yi a gindin jirgin da Adamu no a wallahi shi ma an jarabe shi kuma Allah ce mishi waɗannan halittun gaba daya abinda muke so da kai ka sanya a cikin jirginka a cikin kowane nau'in halitta namiji da mace shine fasl kufiya ka sanya a cikin jirgin min kulli daga kowace halitta zaujaini nan aure namiji da mace in bai gara kace isra'ila bi kawai da kasa raƙumi da taguwa sa da saniya akuya da tinkiya zakara da kaza zabuwa da zagi har mu kai waɗanda ba ma san mai sunansu ba dukkan su Allah ce fasluku biha min kullu zawjin sunani idan ba gane abin da ya faru da sauran baya ba Allah sai ce wa ahalaka sai aka halakar me yasa illa man sabaka alaihi alqaul sai wanda kalmar mu ta riga a gare su wanne ne su sune wannan bibiyin kadai da aka sa a cikin jirgin wa man aman da kuma mu'minin suka imani Allah ce karkai tsamanin gari guda ne ko ƙasa guda ko wani dubu wa ma'amana ma'ahu a cikin mutanen ku ba a samu da suka yi imani tare da nuhun ba illa kalil ya yan kaɗan kai a gare ka kaɗan ki suna a cikin mutanen duniya duk ba wanda suka yi imani da nuhu ko a lokacin sai yan kaɗan a gidan shi ma dai an samu bara gurbi akwai mata ta daga cikin matan da Allah ya buga misali da mata marasa mutunci a duniya da matashi da matan lulu duk wata yan iskar mace tana bin inuwas ne Allah ya faɗi cikin alkura daraba Allahu matalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ubangiji ta Allah yace Allah yana buga misali ga kafirai daga cikin mata sai ya ambaci imra'ata nuhin wa imra'ata lut matan ludu da ta nuhu idan ana misalin waɗanda suka fi kowa kafirci a cikin mata ta waɗannan biyu ne amma abin mamaki sai Allah ce kanata kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma me ya faru kuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a Allah yace duk yanda suke kanata sun kasance tata karkashin bayi daga cikin bayin mana wani kirki min ibadin salihin su waɗanda suke mazajen nasu suna daga cikin bayina bayin nawa ma kuma na kwarai amma duk da haka fa kharata huma wallahi sai suka haince su suka haince wa mazajen su kasance sun haince mazan zaman su karkashin mutanen kirki falan yugun ya rawa min laisha bai amfana musu komai a wajen Allah ba kenan alkiyama ta tsaye me zai faru wa qila dukhulan nara ma'addakhili Allah ya ce za a ce su shiga wuta tare da masu shiga ba a ce matan annaba bane su to dan Allah kai a gidan annaba ma aka samu bargurbi haka bangaren matan gidan kai ma Allah ya ga dama sai ya gama ka da wata hmm Allah ya sai ka dan da kudanka wata wanda ita da Allah sun yi balle ma an kai irin wannan mai neman dai kula ba ruwan kai da zaben tarbiyya ba ruwan kai da zaben addini in ga wata tasha makiya da ake jago mina ne mai suna mekon ta yi nan fari nan baki nan tsanwa-tsanwa ta zara mai domin gawa nan wallahi wadda ta yi wallahi treviyar wallahi hankali ba a tansiyon wallahi wajen auren nan adiba ba kowace ake dauka ba bari ganin tana sa hijabi wallahi ha gane ka nemi za ta din tarbiyyar da naka ha ai ko kasan wani nan alhajin ai babanta ne aikin banza ne a ai kasan honorable ko da narrawa ne ai diyarsa ce aikin banza ne eh wannan duk karewa zai alaika bi zati din annabi yace kadiba ma abocin addini ba ha ma abocin hijabi da niqabi ba attention eh ayi hankali alaika da kyau sai ma abocin addini ne tsoron Allah wanda ba ta so takawa Allah daukar su yau kai mata masu addini ma ya ka kare kai balle ga dake dauki kana da kiyashi daukan mara sani daukan karama hauka ce dan kakanta kawai ta iya makiya ta iya makeup wai shi wani ba kawai so yake a wani matar da in ya wuce gaza akan moto ta shagele a ce shekewa ne ba ta hice kawai shi abin da yake so kenan ya dima mai kyau mai ta iya kwalliya eh ko da dauke ta a gaban mota an gida gurin abakan shi sauke biti da ce ya saba wai a ganta ce shekewa da ka gani ko ya yi zabe sakare ba nan gizo ke saka ba za ka gina ƴaƴa ne nema musu uwa ta kirki eh wanda ko da ka musu za ta dora su akan tabarkin addini idan kana rayuwa za ka samu nutsuwa idan ka yi nasiya ka yi gargadi ta ce wallahi ku ji tsoron Allah wannan babanku ne in kuka sake ka tsarwa amma Allah ka samu wata ƴan duniya sai ka gama waɗannan naka sai ka ta ce ku rabu da shi me yake mu takalmin ma ne na sai mu so da ka ce sai mu takalmin bai sai mu kuma dangin sallah shekara na alamu ku rabu da shi la da yawa ne fa irin wannan wallahi da yawa ne saboda rashin tarbiyyarta amma mai tarbiyya komi kai za ta ce ma 'ya'yan babanku ne motsi kaɗan wallahi na gaya babanku tana tsoratar da kai baban nan naka wani iko ne a nan gida ko ba haka ba abin da za ta iya yi ba sai ta yadda ƙi ba na ga maka babanku ya zo na gaya mashi kaga tana so ta nuna maka baban naka mai wani kyalkyal ne a gida abin da ya kamata a ce a tsorace shi idan an ji abu wanda yake ba daidai ba a bari kai ya sani to wannan ita ce mai tarbiyya to kaga waɗancan matan annabawa ne amma zaman su karkashin annabawan bai amfane su komai ba haka aka samu ɗaya daga cikin yaya kun san dai kisal ɗaya daga cikin matan da Allah ambata ba matan nuhu ga matan lut wanda ya aka wa gari juyu wani da ita a ciki ga ɗan annabi nuhu wanda uban yana ce mai ba ga ruwan ya zo na dufa da ya zo ya shiga jirgin yana ta haina ba ba ai za mu je wancan dutsen mai tsohon mahu ya su mu neman ba amma hawatar dutsen ai ba wanda ya sai ruwa ya cinye dutsen can ubar na mashi galgariya ta la asima da yawmin amrullah ba wanda ya sai kubuta daga azabar Allah a yau illa man rahim sai wanda Allah ya gaishe wanda Allah ya gaishe sune suke tare da ni anan yace ha wa wannan zance ne Allah da ya ga uban zai sha wahala wahala bainahul bawl ya kawo ta kuma ta rasa gaba tsakanin su bai ganin dan dan bai ganin shi duk da haka ya juya yake ce ya Allah inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wannan fadara ne yana daga cikin iyalaina kai mun alƙawarin tsira da da zuriyata ya Allah Allah ta kai inna laysa min ahli kada bude shi wannan baba bai ma daga cikin iyalan ka wannan bai ma kakka mana aiki irin na jahilci mu inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wuce go ha wallahi wucin Allah ba irin mutum bane azabar Allah idan ta riga ta zo ba ta da makauta kaga aka halakar da duniya da azaba ta hanyar ruwa na ɗofana aka azabtar da jama'ar duniya ta halaka haka da kuma mutanen annabi hudu alaihi salam da suka taba hushin Allah Allah ya sauka musu da mahaukaciyar guguwa wanda a cikin ta akwai irin sanadarai na nukiliyar makamin kare dangi ma tazaru min shay'in ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته iska ce كالرميم Allah da ya hushi ba ta bin kan wani abu iska sai ta mai da shi ya zama toka ko menene kurmus saboda sun kusatar da Allah kuma aka yi iskil ba wuni ɗaya ba ba wuni biyu ba ba dare ɗaya ba sakaraha alaihi taba alayhi سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ubangiji ta alata da muka fara bulbula musu bala'in iska mun saukar musu ita saba a layalin dare ɗaya bayan ɗaya a jere guda bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma wuni takwas zungur a jere malamai suka ce an fara iska tun ranar laraba da sahi sai da laraba ta dawo da marici aka tsina sun fusatar da allah sun sha azabar da ba su taɓa jin irinta ba haka allah ya ce za ka gani idan iska ta zo za ta ɗauki gidan mutum da wurgar da ita za ta ɗauki mutum duk girman shi kasan ada manyan mutane ne ko idan ta jefar da mutum za a ga shi ya koma kai ka ce dabino ne wanda ya fadi ka je inda dabino suke idan dabino ya fadi za a ga gangan jikin da ban reshami rashin ya tsunguye da ba haka ka'idar faɗo dabino take yasa Allah ta'ala ce ka annahum a'jadu nakalan khawiya fatara qauma fiha sar'a ka annahum a'jadu nakalan khawiya فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل da خاوية Allah ya saukar da azaba zaka yi ta ganin mutane a cikin wannan iskar kai ka ce wani dabino ne wanda ya fadi idan dabino uwar ta fadi za ga wureshen ya kille daban haka za ka dauki ba'adin duk girman shi da karfin shi su da kansu suka ce wai a duniya man ashaddu minna quwwa waye sai yi makariya ya bar azaba amma sai Allah ya ta yanke su suna faduwa kamar kututturen dabino kai Allah ba da yayi magana ta fa hal tara lahum min baqiya wai ku da kuke musu da ni wai kun ga ɗaya daga cikin su wanda ya rage an samu ɗaya da ya tsira to ku kuma ya idan kuka saba ma Allah in yi shi mai kuke tsammani haka mutanen annabi salihu Allah ta'ala ya lallashe su ya aiko musu annabin Allah ya musu wa'azi suka karyata shi suka ce aya aka ka aya suka karyata shi kai a ƙarshe ma suka kashe tabuwar Allah suka ce ya dade kai da Allah naka ya ce to watan da kun yaga kun tsokaron Allah kuna da sauran rata ta kwana uku kowa ya abin da yake so kwana uku ya cika suka zo suka ce mun ji shiru idan Allah naka ya ce ku dan dakata dai ai asuba da kwana hudu na zawa mala'ika ne aka sa kawai ya zo ya daka musu tsawa tsawon mala'ika ta sa ba wanda ya saura a garin wannan tsawa ta kama su ka Allah ya gano fiya kai ka ce a garin ba wanda ya taba rayuwa mala'ika ya zo daka musu tsawa saboda sun fusatar da Allah mala'ika tsawon mala'ika ta sa garin ba wanda ya saura haka mutanen annabi shu'aibu da suka fusatar da Allah aka turo musu hadari yace musu wannan hadarin ku tuba ga Allah ku koma zuwa ga Allah sai Allah ya janye shi azaba ce daga Allah dan Allah ya yi fushi suka ce a ina hadha aradu manzuruna قالوا هذا عارض ممطرنا suka ce wannan hadari ne gajimare ne wanda ya saba wannan ruwa ba wata azaba kawai yace ina bar huwa musta'abin بل bihi هو ما استعجلتم به Mhm.
ريح فيها عذاب أليم Allah ya ce abu da kowa gaggauta neman azaba shi ne ba gajimare ba ne wani irin hadari da yawan da yake da irin wata iska a cikinta akwai azaba mai tafi iska aka zo aka malala musu kuma aka sako ruwan wuta haka Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba تدمر كل شيء بأمر la ربها haula wala quwwata fa asbahum فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم wannan iskar ta zo Allah ya ce tudammiru kulli shay'in tana dammara kasan tadamiri ko dirkake komi da umarnin Allah idan aka ce dirkakewa kamar a samu dusat a harbi dan adam ya zai zama kasa kasa ba a samu shugaban da aka harbe shi dusat ba a kasan nan ba ya da aka tattara naman shi ba Allah ya isa don suka yi wannan ba su kyauta ba ko da ke sun tarra shi ma yanzu suna ta shi ma Allah sun tarra shi ko ba haka ba za su yi bayani to iska Allah ce ta damiru kullu shay'in tana dirkake komai da umarnin Allah fa asu- sai aka waye gari la yura illa masakine ba ka ga motsin ɗaya daga cikin su sai gidajen su kawai gidajen Allah kadai ya kyale eh iskar ta yi aiki tana kace kace da duk wani abu ba abin da ya rage saboda sun yi mi sun kusatar da Allah ba wanda ya sai kare iska a lokacin ka duk wata al'umma da ka sani ga su fir'auna nan mugu shaki da ya ba annabi Musa har bakin teku ya ce a fito kwai da kwarkwata yau gaba ɗaya aje awa Musa da bani Isra'ila kisan kare dangi sun yada zango a bakin ruwa suna ganin ya za a yi sai ga fir'auna da rundunar ta yi gaba ɗaya mutane annai Musa suka ɗaura hannu a ka suka ce inna la madrikuna فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون masuranta abin ga mutanen musa a gindin ruwa babu bato da wucewa ga fir'auna da rundunar ta gaba da shi kuma ya dirka ko sai da mutanen musa suka hangi fir'aunar tawagashi fir'aunar tawagashi suka hangi mutanen musa shine tara'al jama'ani kowa ya ga kowa kenan wa zai sare a lokacin fir'auna ha ba shi da yake ganin ya isa qala ashabu musa mutanen musa suka ce wayyo wai shikenan ta muta kare shine ma'ana inna la madriku ne shikenan ta muta kare yau an riske mu ba sauran mu kuma sai labarin mu annabi musa da yake yana da yaqini da Allah duk da ya san Allah yayi fushi amma fushin Allah yana sauka ne akan waɗanda suka taba Allah sai ta qala kalla قال inna ma'i كلا rabbi sayahdin.
إن معي ربي سيهدين ya ce ina ba haka magana take ba ku yi min shiru kalla ya musu irin tsawar da kumandan soji yake wa ƙananan sojojin ana ba su farmaso suka yi tsut ya ce inna ma'i rabbi sayadin ai ubangiji na yana tare da ni kuma yana tare da ku wallahi da sannan zai kama na bauta wanda ya da Allah a duk halin da ya shiga ya san akwai Allah kuma ya san Allah zai taimake shi ba abin da yake ba shi tsoro a duniya sai shi Allah nan in ya zama to ba wanda kake jin tsoro sai lillahi ai al'amarin ka an gama kawai shahurumin ka kurum duk abin da ya taso wallahi sai ka gaba shi idan kai zama to baka tsoron kowa sai lillahi duk duniya ba mai ganin bayan ka ba sai a sallah an gane ya sallah ko da Allah wanda ya ga bayan ka a cikin sallah a gaban ka yake ko a baya haya bayan ka yake ko yawa kana sawon gaba kila yana da uku wanda zai ga bayan ka kawai sai da a tsoron in dai kace ba wanda kake tsoro sai lillah idan kana jin tsoro to ka tsare tsarin mai tsaro sai ya raba ka da tsoro ya baka tsaro waye mai tsaro shi ne Allah duk lokacin da ka ji tsoron wani abu to tsare tsarin Allah ka yi tawassuli da shi ka sha mamaki eh zai baka tsaro ya cire maka tsaron kuma ya baka amnu subhanahu wataala to duka waɗannan da muka zano yan wa da sauran al'ummomin da ba ma zana ba fir'auna nan lokacin da ya zo na alfari har dariya yi yace wai ruwa ya ga zatin shi ne ya ga girman shi da kwadin shi yasa ya dan bude kofa ala Musa ya wuce saboda lokacin da Musa faɗa haka umarni aka bai Musa sandar da ke hannun shi Allah ya ce mishi me فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ana gama wannan magana sai Allah ya wa Musa wahayi bani Isra'il suna kallo aka ce ya Musa dauki wannan sanda taka ai kun santa sandar ko mhm sandar nan dai wanda ce waliya fiha ma'arib ina da amfani da yawa da ita a shi ma bai san akwai wani amfani na karshe ba kawai dauki sandar ka dan bugi ruwa ya dauki sandar kawai yana buga ruwa me ya faru فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم jama'ar Musa waɗansu irin jama'a ne wanda suke da kabila kabila ko kungiya guda goma sha biyu kowa na bin shugaban shi wallahi yana muka sandar gasa me ya faru sai aka samu wasu irin hanya a cikin ruwa wata irin kwalta ne ake cewa dubul bo ake ta ko dubul bo express manyan kwaltoti guda goma sha biyu don kan a yi yake cewa kana samu zama kowa ya tafi a yi zanga ta kasashen zaka ci gaba sai ga wannan mota alai wajen an yi hanya wajen goma kowa zai ba hanyar shi ba mai gito maka retur haka to musa allah ya ce lokacin da ya bugi ruwan da sanda fanfalaka baka da kullu farkin sai ga ruwa ya tsage kowace jama'a daga cikin jama'a su guda goma sha biyu kai ta samu ka daudul azim la ilaha illa kai ka ce wata kwalta ce shimfiɗaɗɗiya espiras mai girma kuma ba irin tamu ta nijar ba wannan za ku yi kura zama sai ɗaya je kafa a ƙasa ba mai rami ba musa da mutanen shi suka sa kai salim alim suka wuce ruwa suna wuce ruwa sai ga fir'auna shi kuma ya zo ya shiga a nan musa ya ga to in fir'auna ya shigo ya wuce za a samu matsala ko sai ya ɗauki sanda shi kuma halar zai bugi ruwa wai don ya riki Allah ce ba ba san karambani ya kusa واترك البحر رهوا أها.
إنهم جند shi sha da مغرقون Allah bai san karambani ba karka ya bane bai sa ka ba abin ba hasar ba ne ai ba daga santa ba ne kaga duk da annabi Allah ya saboda gaugawar a samu cin nasara ko in kana neman cin nasara a wajen Allah in kai gaugawa batawa za ka yi kyalin Allah da sha'anin shi shi yasa muka ce ko roƙa za ka kamar ce Allah ka yi gaugawa a Allah ba ba ya kana ga Musa nan da ya dauki sandan shi zai buga sai Allah ce a ya Musa ba mu san karan bani watarkil bahra ka kyale ruwan yanda yake ba kana jin tsoro za su ratsa su to a ai wannan an gama labari kai bace baka marigaya ne innahum jundun mugraquna ai wasu runduna ce wanda mariga mun kare da ita wannan yanzu a darkake su ne ai da ka mun tsaya ce yana sa kai da shi da mutanen shi da aka bari sun je tsakar teku sai Allah ya sa ruwa kawai ya gani gaba daya aka hallakar da su eh a nan da ayi so ya imani Allah ya ce a al'ada kai kwa فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو shi إسرائيل ke nan falamma adraka wal gharq kaga firawda ya shiga uku ko sai lokacin da dirmiya ta riske shi wa ga mishi Allah wasa ne gaba ɗaya su sun hallaka shi babban shaqiyin da ya ji ya dirmiya an tanna shi ruwa an tanna shi malaika jibril ya ce ina dauko laka ina tusa a bakin dan kai kalmar shahada kibuwa ma yake yi matsaya ce ya ce amintu annahu la ilaha na yarda babu wani abin bauta illallazi amana bihi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila suka yarda da shi Allah ya rike bakin ya iya ce la ilaha illallah duk da haka ya ce wa ana mi ni yau ina daga cikin musulmi don ka ce kai musulmi ne Allah ya yarda musulunci naka Allah ya ce mishi al'ana
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Allah ya ce sai yanzu sai yanzu al'ana sai yanzu fir'auna hakika tabbas ka saba ka saba mana ba misali ka kasance daga cikin mayamayan mabannata Allah ya ce to amma za mu maka alhurma guda daya yanzu ce ta rage maka wace ce فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية kadai wanda ka sirri minan nas وإن كثيرا من الناس عن آياتنا ka san Allah لغافلون akwai alhurma ko Allah ya ce za mu fir'auna alhurma guda falyawma nunajjika bi badanika yau za mu tsiratar da kwarkinka kwar ake jago gawal jikinka gangan jikin ne kadai za mu tsiratar ba tare da rai ba saboda in aka barka ka bace wasu yanzu su ce a fir'auna ya koma ta duniya shi da jama'a shi ne ko ba haka ba dan Allah ya nuna wa jama'a shi fir'auna nan shaqiyin nan da ake faɗin da na musulunci da har yanzu gawar shi na nan falibar da jika bi badanika yau za mu tseratar da gangan jikinka kadai bila ruhi me yasa zamu yi haka litakuna liman kalfaka aya dan ya zamanto izina ga wanda za su biyo bayan ka kasi shakiyanci irin naka dan wanda in sai ganga su yarda da Allah amma ka sa abin mamaki sai Allah ya so kake imani ko za ka bature daga Faransa ko daga America ko daga Germany ya nemi visa zuwa Misra dan ya je ga gawar Fir'auna kawai kuma kalkal ne babba ne a je a bude bai gawar ya biya kuɗi da ya ganta amma sai ya koma ta gaba da shirka shi da kafirci shi kama ba ka ganta a salula ba Ah, to me ta kara ba me ka rage wata irin jinjina ba kawo abin gidanka da gawar Fir'auna an wabarta ne don in ka kalla ko a salula ta zo maka aya cewa wanda ya wa fir'auna haka wannan ba a ja da shi da ta kuna liman kalfaka aya da haka Allah ce wa inna kathira minan nas da yawa daga cikin mutane da kake ganin su an ayatina la gafilun dangane da ayoyin Allah ko sun gani ma kiri da mutu sai su rafkara sai su manci yanzu da ka ga fir'auna a cikin salula ce a fir'auna kenan kuma sai kuma yana fir'aunanci shi yamma fir'aunanci ba rashin imani ba ba rashin taus ya wani mutum ba gane fir'aun da shi ba ya lokacin gwamnatin fir'aun aka tarawa jangali mutane aka ɗorawa haraji aka absorin lbb da aka tara ya ce me wannan aka ce da gurin talaka dan a yakin kaza ce ha ha ba da Allah kuma talaka za mu amshi a ba hannun shi muna mulki talaka ya wani yanzu mai mulki ne amma da duke talaka ake rayuwa ko ba haka ba to da Allah wani ba gane fir'aun da shi ba to wani bangaren a gane fir'aun mana fir'aun ya ce abin kunya ne ai masu mulki sa amshi kudi a hannun talaka iya ko ka je ka zuru su kasuwa sai gabar labari balle ka shigo da akwai daga kana zama da zai ya gwata kana mai kamata dala hamsin ba ruwan shi da kana da ta ko ba mu haka ne ko ba haka ba to wannan duka ba mu mamaki bane saboda akwai wanda suka dora ma kai eh faransawa ne suka dora ma cikin tsarin mulkin zalunci dan mu zalunci kanmu kawai mu je wuta shi yasa babban aiki na gare mu ahalin Nijar hukuma da talaka mun kori faransa amma sai mun zo mun kori faransanci sun dora ma kan aƙidun da ba namu ba ba sa kawo ƙasa ci gaba yau shi ƙasa ta ci gaba da amsul a hannun talaka kuma so ake shi talaka ayi yadda zai san uwar tashin tare ne shi ƙasar ta mai sha bakwai ta arziki ya rika tunanin ya zuba mata da kanshi ba a kwato ba baka ga sai an gama masu lbb da mai hula a karkace ta ko suke iya badawa barin tambaye ka a ƙa'idar musulunci in ka amshi abin musulmi ba tare da sauran shi ba ka ta halal a to yau shi za a biya su kuma an ta halal ne sai a tara ba kuma wani kawai ya je ya kwashe ya je ya shage shi ya bai karo shi inda ba kasar ake wa aiki to so muke a canza a barni har dan nijar ya ga ya kamata ya taimaki kasar shi da kanshi ɗayan mana ya kai kuɗi ya sa a cikin trezor ya ce nan gurin ana bukatar gina lakwal ya ɗauki daurin kalas gara saboda ya riga ya bunkasa ya koshi amma mutum da yunwa ka kara mai bala'i da kada fir'aun wahi shi wanda ya ce za a su masu mulki su amsa a hannun talakawa sai da magana ba daɗi ko ba bane haka azalar makar mu ɓaro ta ko to amma dai dole a faɗi gaskiya ce wannan eh fir'aunanci shine rashin tausayi duk abin da kai irin na rashin tausayawa al'umma to ka kwaikwayi fir'auna kila ma ka wuce shi a wani gurin Eh, ana son al'ummar musulmi zama tun masu tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa bayan Allah da ke ban kasa sai wanda ke sama shi ya tausayin ku shine wa shine Allah to maganar da muke fir'auna da ya fusatar da Allah ya kare kashi daga azabar Allah to duk wayannan al'ummomin alqur'ani yana gaya mana mu gane Allah suka fusata ya saukar da azaba kuma suka kasa kare kansu daga ita to kai kana da in ka fusatar da Allah ran da ya kama ka za ka kubce wallahi za ta buƙe tukan lahu ba ta kuce abada wani larabta ya kasa shigo eh Allah gida buƙe ka abada ba ka kuce ba larabta larabta hausa hausa eh haka ne kalke rika wasa ta da ubangiji har ya kama ka kullum ka nemi yarda Allah ka riba abin da yake buce kushin Allah ka rika yi irin ibada a boye sarakatul khafi ta dafi gadabu rabi saraka a boye ka bada dan ka tunkuɗe akan ka kushin Allah kila ka takulo Allah a wani guri da ka ba saraka a boye sai Allah ta'ala ya janye kushin shi akan ka da sauran ayyukan alheri Allah ta'ala sa mu dace da haka duk waɗannan ayoyi jama'a me yasa muke tsaukake akan su sai an yi haka za a gane idan mun ce ni ba da baki ba ka fasara ba a gane komai sai karatu ya kare akan kafiran makka da mushrikan larabawa da munafikan madina da yahudu da nasara a shi kuma alqur'ani li tunzura ummul qura wa man hawlaha Allah yace dan a galgadi wanda ke garin makka da wanda suke kewa da makka duk duniya eh wala kar yassarna qur'an lizikri Allah ya hore Qur'ani ne Allah ran ya haddace a san ma'anar tarjuma shi dan ayi galgadi a tunatar da mutane shi yasa idan Allah yana magana a cikin Al-Qur'ani kaka dauki da wani ake da kai ake auna kibiya akan ka kafin ka auna akan wani nan da zaka samu lafiya amma an maga dama zaga da sai mu juya abin akan wani mulka dariya muna kabbara ko yawwa sai ga ba ayi shiru ba amma da kaji an yi tsit to gishiri a cikin kaza ne Allah garar da mu Allah mu je gaba وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم da haka يحزنون Allah ya ce ba mu taɓa saukan wato ka ba mu labari idan muka aiko azaba kwatsam ko a bayyane wa yake halaka in ba a zalme ba wai abin da ya sa Allah ya faɗa haka da muka zaro mutanen annabi Nuhu kaga a zalme aka halakar da wanda ma shahidi ta yi su ko wanda suka yi imani sun tsira ko ba su tsira ba mutanen fir'auna su Musa da azaba ta zo suwa suka halaka a zalimai na banza da kirkin suna tare da wa yadda abin da zai baka mamaki suna wuce wannan gurin da aka halakar da fir'auna shi suka tura waɗansu mutane kuma ba 'yan musura ba suna da wata magariya za ta anwa sun rataye ta kobunansu suna bauta mata wai ka san me suka ce wa musa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم sami قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم ai آلهة dole makakin sannan don kasan halin ɗan adam matsala ne yanzu aka halaka da fir'auna gabansu wajawazin na bi bani isra'ila bara allah ce da muka tsiratar bani isra'ila daga ruwa gabansu muka halakar da fir'auna kawai suna gaba kaɗai suka fi da waɗansu mutane ya kubu na ala suna mullahu suna bautar gumakansu ka san me suka sha musa iza allah na ilaha mu ma yi mana wani allah da allah ka ji kama na hun aliya kamar da suke da allah su da gunki kai yanzu mutanen da allah ya tseratar da ku daga halaka a gaban ku aka halakar da makiyanku yanzu kuke neman wani ba shi ba Eh, ya dan adam kenan ya manta da allah kwarai ya koma kama kama ba wuya ba ne ko ba gane ba suka ce ija'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma Musa kirkiro mana wani gumkin da zamu ba- bautawa kamar yadda wanda suke da abin bautar su su ma kai Musa ba maki yace ka inda kun kawo da jahalu wala lalle ku mutane masu jahilci yanzu wani Allah daban kuke rewa bayan wanda zai tsaya ku daga wannan bala'i to ɗabi'ar dan adam ce mantuwa da sakarci amma idan jahilci yayi katutu dan lokacin ba su da ilimi ne an daskarar da zukatansu da kwakwalwarsu kamar yadda faranshi ta daskarar da mu ko ba gane ba dawa aka san nan mun kai abin an ce na faranshi ne kamar daga aljanna aka shi Allah mana ko ya da in mutum ce ba sai bire faransai ne ma a wannan ai da wannan kalite ne kawai da an ce na faranshi ne kalite ne kila ma a ta nafa aka yi shi da an rubuta mada in farans la ilaha illallah kawai mutum shi da ganin shi kamar ya zo daga aljanna dan Allah wannan ba yaƙi ma aka yi ba wannan ba taushe kwakwalwa wannan ba jahilci ba ne to su ma irin wannan jahilcin ne fir'auna ya danne su sosai shekara da shekaru wajen shekara ɗari ruwa ba su san komai ba sai shi saboda haka duk wani abu na jahilcin yana nan a cikin zuciyar kwallowar ba a wanke ta ba ko ba gane ba sai a hankali da yasa suka wahalwa musa jahilci ta kuma ka samu rahama da Allah kuma na kunko mata jahalu kuma mutane masu jahil ta yaya za yanzu Allah zai muku wannan shatar da zai kuma karɓi neman bautar wani gumki shi yasa mun ba wannan faransancin wallahi yana nan sai ka samu mutum gashi musulmi saboda yana aikin gwamnati ko yana da makami ka ce mishi Allah ta shi ba aikin Allah bai kuma shi musulmi ne ta ina samu na farmasan kin hmm ta ina ta yaushe musulmi ya samu aikin da babu Allah a cikin shi wancan dandazon jahilci ne sai ga mutum saboda Allah ya bashi makami ya rage ganin dan uwan shi ko uwa ɗaya uba ɗaya suke ba komai bane shi saboda shi ba kilkila bane wannan dandazon jahilcin da aka sami na faransanci ne ya mance da abinda alkur'ani ya fara inna akramakum inda Allahi ba babban riga ba ba difiran ba ba alhaji ka zama alhaji mai kuɗi ba mafi daraja da girma a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah da haka kada ka taka mutum dan kai kana da tini shi bai da kada ka nuna mutum isa don kai kana da daraja shi bai da ko kana da isa ko sha'a ba ka san mai matsayin shi a wajen Allah wanda shi ne karanta wa addini dole waɗannan abubuwan sai a hankali a hankali za su wuta amma an riga an ɗora mana wani irin tsarin da bai dace da aƙidar mu ta musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ya cire mu to shine Allah ce wa mazursul mursalin ko ba mu taɓa aiko manzannin da suka zo a baya tun daga annabawa da makamantansu illa aikinsu guda biyu ne illa mubashirina suna ba da albishir ne ga masu aikin kwarai mutanen kirki 'yan aljanna ne duk abin da kake na kirki za su baka albishir da cewa ka ci gaba da yi Allah yana son shi yana son masu shi kuma za ka samu aljanna wa munzili kuma suna galgadi abin da ba shi da kyau suna faɗin baya da kyau kuma Allah baya son shi kuma bai san mai yin shi ku tuba idan kun tuba Allah zai suna gargadi dai illa mubashirina wa munzilin shine ake galgadi ga waɗanda suke aikata ɓanna su bari da kuma ba da albashi ga masu aikin kirki su ci gaba da yi suna kuɗaitar da su Allah ya ce faman amana wanda ya imani da galgadin ya bar saɓon Allah ya yi imani da bisharar ya ci gaba da bautan Allah da ayyukan alheri wa aslaha ya kyautata ayyukan shi marasa kyau da yake yi a da yanzu yake mai kyau ko Allah ya ce to idan alkiyama ta tsayu fala khawfun alaihim ba shi da jin tsoro ka san akwai in ka tuna lahira ai akwai fargaba ko akwai tunani mai wahala ga duk musulmin da ya tuna aikin lahira dan lahira marhala marhala shi akwai da za a auna kayanka daga mutane ya hamilu na auzarahum ala zuhurim mutum ya dauko kayan shi wajen tan 100 a bayan shi shi kadai zai je gurin awo kuma dole sai ka zo da shi an auna eh aikin ka ne wani zunubin ya wuce tan 100 kuma ladan bai wuce kilo ɗaya ba a gani akwai matsala ko ba matsala wani kuma ladan ke da yawa lada ko ba na biyu gare shi ba zunubin bai wuce cikin cokali ba akwai inda za a je bayan auna kaya kuma auna nauyin mutane eh awi da zabtan nauyin mutane shine annabi ce za ga mutum shirgege amma da aka tsawon shi akan sakili bai kai fiffiken sauro a nauyi ba saboda bai aikin alheri ba wani kuma shi dan tsigigi dan karami saboda babban mutum ne a wajen Allah idan aka dora shi ai nauyin shi yasa Abdullahi da Mas'ud irin mutanen masu karamin jiki sosai da ma za mu kutanta ana ana rama babban jiki ne ko yawwa irin masu karamin jiki ne to sai hau itace yana sarin itace waɗansu daga cikin safai sai suka kalli kwabrin abdullahi da masu ɗan karami ɗan siri ya suka yi dariya za su yi mishi ba'a ko kasan ɗan adam ɗan adam ne sai maza Allah ce me kuke wa dariya suka ce mutumin ne ya hausa mani kwabrin na shi ya ce aiko ba ku sani ba wannan kwabrin na abdullahi da masu ɗan karami ko shi kuke ma dariya suka ce na'am ya rasulullah yace wallahi ranar tashin alkiyama idan aka dora shi akan sakeli ya fi dutsen uku nauyi eh idan an je wajen awo ba ai kun san wa abdullahi da masa urgo ha ba ilmu bane hafizin qur'ani ne shi annabi yace karanta mana alqur'ani in ji yace hawa ya rasulullah zan karanta mana qur'ani kai da aka sauka ma yace a'a ai ina so in ji sautin qur'ani na fitowa a bakin wani ba ni ba shi ko alaran ma ne sai fa ya kama sautin nisa'i yana karanta sai da ka arawa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا sai da ya kawo da ayatul wata Allah ba 40 40 da ko sai da yazo wannan ayar fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida manzo Allah sai da kamar ce hasbuka ya ibnu um dan uwana ya isa ka Abdullah da Masudi ce na warwa sai na ga manzon Allah yana kwalla idan shi na hawaye ya tuna abin da Allah faɗa a ayar to kai zama malamin ka in ce karanta min Qur'ani ina za ka kama ka sai ka dan so sa kai ko eh ya zama babu tilawa amma shi da yake hafizi ne kaga sai ya kawo sutun sai dai aya 41 saboda shi ya haddace sura 70 da yan kai daga cikin sura 114 a bakin manzon Allah darat yace sauran surorin kuma na amshe su daban-daban a bakin sahabbai aka ce ya kake yace idan na san ka haddace sura ko zan buga ma sauko wajen kofar gidanka sai in tsuguna yace har gingidi yake kama ne wajen jiran mai gida ya fito ba wai ya je maula ba ba neman bashi ba neman ilimi na Qur'ani yace ya ce akwai gidan da na san in na kwankwasa kowaye in gidini ne su ya wuto saboda na isa amma wallahi zan jira sai ya wuto in jina in ce mai na ji an ce ka hada ce sura kaza ba lokacin zuwa koya mu kuma ka bashi randabu zo ya koya ya gama da wanda ya iya kaga haka ake neman ilimi ko amma kai ka yi jira a gurin banki wajen neman fikil ko salam ka yi jira doctor ko wajen neman yadi baka eh ya maka examen a gani ga ko positive ko ka yi jira a ina a garaji da a gyara maka motonka ko motarka duk ka yi wannan a wani malami ne ba za ka yi ba ha malam yau ya zo kaya mu sai an zuba mutu hewu alama ya zo ba eh ba ya zo ba ta gani ko ba za ka yi jira a masallaci ba da ka zo wani limamin yar ta yi wa ina ke mu ke da alamu wani shiga ba masalla ba za ka yi jira ba jira ba a masallaci allah annabi ya ce fa zalikum ribatun ka jira wata sallah kafin wata ta zo dinnan tamkar wani dako ne kamar tsaro ne kake wanda Allah yake bada aljanna duk ba mu da hakurin wannan ma ya jira a banki ma ya a garaji ma ya a wajen neman salam duk ma iya wannan ma ya a likita in yi je wajen budurwar shi ma zai iya jira minti talatin ta gama a rauta hutu ta kuwa a hira amma a wajen ilimi a babu lokaci to ya kamata mu san abin da yake muhimmanci a rayuwarmu akan abin da yake da muhimmanci abin da yake shi ya kamata mu bai muhimmanci to laka wannan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa idan alkiyama ta tsayu irin waɗannan mutanen masu aiki kyaukyawa saboda sun ji wa'azi masu gyara halayen su fala khawfun alaihim ba su da wani jin tsoro dan abinda Allah ya kai wallahi kafin ka mutu ko sai an gwada maka makomarka ba wani wanda zai mutu sai ya tabbatar da ina ne makomashi take akwai wanda ma kafin a ɗauki ran sai an kawo bidiyo imajina aljanna an kawo mashi a gaban shi na kallo shi sai a cire ran ma bai ma sani ba saboda kyawun aljanna malamai suka ce ta ina za ka gane wannan kyawun yusuf yasa matan nan da suka yanka me suka yanka ma falamma Allah ma shi kaka a sun san ayal alamomi ne matar tana da abin suka yi ta yanke hannunsu fakata aidiya ba suka yi ta yanke hannayensu ba tare da sun ji zahi ba saboda kyawun yusuf kawai ya sa ba sa jin zahi ya zama musu wani ya ke cewa anasizi kyawun ya sa wani jikinsu ya ɗauki wani sinadarin rashin jin zahi kyawunsa suka ce ma haza ba shara ina haza illa malakun kari wani ba mutum bane mala'ika ne ba ba to ya kake ganin kyawun aljanna ai shi ma zai iya baka wani sinadarin anasizin da za a cire ranka ba tare da kasan an yi komai ba diya daga cikin adana ba su lokacin za a cire ba Allah sama daga cikin wa'annan a gidan aljanna a gidan a cikin kabari ma idan mutum ya zo aka gawa mai tambayoyi ya ba da amsa mai kyau amsa tsabtacciya fa bayan wannan wanda wani malami ya cika bakin shi da gowar bayar ya zo rika maka ya abdullahi za su alaka malaka ba wannan ba wallahi wannan ba ta hudda ka ba ka tabbatu akan imani da roƙon Allah da bayan Allah za su maka lokacin da aka binne ka suna Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbit in Allah ya karba shi ne zaka samu damar bada amsa to kana gama bada amsa ta kyau mai kyau ta mutanen kirki sai a bude maka wuta a yayi hijabi sai ga da suke karkarwa ciki kyau sai malaika ta hakwarta da hankalinka kai da Allah ma gidan dogo azarma kai da ka tsira kai da ka bada amsa wai dan ka san dai akwai ta eh dan ka san akwai ta yanzu sai a bude aljanna sai esin yi maka irin wani bus da ila ka ila kawai sai ka ji ina sai ka ce rabbi aqimus sa'a he Allah a tashi kiyama yanzu a ta dakata ne a koso da gaba za a yi zuwa kai ko eh daga nan da sai a bude maka kofofin aljanna suna dan bugo maka AC kana dan kana dan murawa har tashin kiyama ko ba gane ba duk waɗannan ayyukan alheri suke ba mutum wannan damar eh in kuma Allah ya sa baka je da sa'a ba to fa zaka sha duka zaka gane bakin zara zaka sa jibga a gurin mala'iku an tambaye ka ka ce a na adani waye ubangiji ka ce baka sani ba me kake faɗi da wannan da aka ka ce mun ji dai ana faɗi ma mun faɗi eh Allah ya kashi ga uku da haka Allah kai masu sa'a to shine Allah madaukakin sarki ce wala hum yazanun ba za su yi bakin ciki ba ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki abin da suka bari a ba dan sun samu abin da yi abin da suke da shi a duniya sai Allah ta'ala ya ce والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون da haka Allah ya ce walladina kazzabu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu in ji Allah Allah karka samu daga cikin su ya masuhumul azabu azabar Allah za ta shafe su tun nan duniya haka a cikin kabari a rayuwar barzaku haka ranar taron mahashar haka bayan an gama hisabi azabar Allah za ta same su me yasa dan Allah ya zalunci su ko bai ga wasu a inna Allah la zulmun nasa shay'a Allah bai zaluncin mutane komai ko kis walakin nasa anfusahum yazlimun mutane su suke zaluncin kansu da kansu Allah ya ce ayi nan su ce ina uban wa munan zami da haka idan su mutu za su gama da Allah duk waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah Allah ce masuhumul azab azabar Allah za ta shafe su bi ma kado ya fuskuna saboda abin da suke na fita daga cikin shari'a mutum ya san ga daidai amma sai ya zo rawa kanshi kwaskwari ma ka cuci kanka da haka Allah ta'ala ya sa mu tsare dokokin Allah Allah muna roƙon ka tabbatar da gadagan mu akan aqida ingantacciya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici ka samu cikin bayan ka wanda kake yanta a wannan wata Allah ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah muna roƙon ka zauna da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi Allah duk waɗanda suke makiya ƙasar nan tamu na cikin gida na waje Allah ka mana maganin su Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu Allah ka ji kansu ka musu rahama mu kuma Allah ka sa mu cika da imani wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na wani yana tambaya Mhm.